بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci wannan an rage shi barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar lahadi 26 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi zo daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya idan ya inganta mun haɗu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a na Uthman bin Affan da ke bayan tsohon Illan Bank GRA a cikin garin Bauchi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a matsayin rana ta ƙarshe a bana ranar rufewa idan ba manta ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jerin suran alkur'ani mai girma idan ka dauko lissafi daga sama a jiya mun kwana aya ta 231 kenan yau zamu tashi aya ta 232 faɗin Allah tabaaraka wa ta'ala wa idza tallaqtumun nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكئن أزواجهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
na'am Allah tabaraka wata'ala ya ce wa idza tallaqtumun nisa ko mazaje idan ku saki matayen fa balagna ajalahunna sai suka isa zuwa ga ikarisa iddan su da kuma karshen sa sun kammala idda fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun kada ku yadda ku hana musu auren matan ku auren mazajen da su aura idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan har suka samu yarjejeniya tsakankaninsu da kyautatawa a bisa tsarin shari'a zalika Allah ya ce waɗannan dokoki da Allah ya shimfiɗa yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wa'azi ne da Allah yake wa'azantar da waɗanda suka kasance masu imani daga cikinku imani da Allah imani da ranar lahira zalikum azka lakum Allah ce wannan hukunce hukuncen idan har aka bi sau da kafa su ne suka fi janyo albarka a rayuwa da zaman lafiya wa athhar kuma su ne suka fi sanya tsarki na zuciya da kuma tsarki na tsarkaka daga zunubai wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce shine fa yake masani shi ya san abin da zai faru gobe ya san abin da yake alheri gare ku ko sharri wa antum la ta'lamun ko kuma baku da wannan masaniyan baku da ilimi game da abin da zai faru da ku a gobe na alheri ne ko na sharri ne haka ku ba Allah zabi sai ku huta ya jama'a wannan ayar take gaban mu ita ce aya ciko na biyar a cikin lissafin ayoyi guda biyar da Allah ya jeranta a wannan sura ta bakara akan bayani kan abin da ya shafi saki daman ayoyin sun fara daga kan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ta biyu at-talaqu marratan ta uku fa in tallaqaha fala tahillu min ba'du ta hudun wa idza tallaqtum nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihunna bi ma'ruf ta biyar ita ce wa idza tallaqtum nisaa fa balagna ajalahun wanda take muke karanta ta a yanzu a nan wajen Allah tabaraka wata'ala ya bayyana mana abin da ya dace ya kasance ma'aurata musamman mazaje sun bi yayin da ya kasance an samu saki tsakaninsu da iyalinsu matansu ko matansu ta yadda ba za su fada cikin abin da yake na zalunci ko na tauye haƙƙin matan nasu ba waɗannan dokoki idan aka bi su sai kasance an kukuta daga shiga haƙƙi kuma mutum zai zama ba za a bi shi ba shi ba ranar alkiyama wannan lafazi na falata adolohunna da allah ya ce al'imam al-kurtubi al-maliki cikin tafsirinsa aljami'ul hakamil ƙoran ya ce ma'anin falata adolohun ai falata bisohunna wa tamna'uhunna kada ku tsare su kada ku hana su an yanki ina azuwa jahunna idan taradu bainahum bil ma'ruf game da auren mazajen da suka samu suka daidaita da su akan da su aure su to shi wannan lafazi na fala ta'dhuluhun lafazi ne wanda aka istiqaqin sa daga kalman al'adlu wanda ma'anan al'adlu shine abin da yake da wahala ya zama dau. larabawa sukan ce a'dala al'amru idastadda wato al'amari ya lalace kenan ya tsananta yayi muni shi yasa akwai daga cikin cututtuka da ake cewa da'un udal ma'ana cututtuka masu wahalan sarrafawa masu wahalan magani wadda ana gani idan suka kama mutum yakan yi wahalan warkewa cututtuka ne wadda suna wahalar da wato hatta likitoci ya kasance ba sa iya magantansa sai dai a yi manajin dai a lallaba dai har zuwa lokacin da wato ajali zai yi shi yasa wato ta bangaren abin da ya shafi a karin magana larabawa suna cewa alhasadu da'un udal hasada wani irin ciwo ne wanda yake gagaraba don mai wahalan warkewa kamar yadda wani mawaki mai hikima yake cewa kullul adawata qad turja bara'atuha illa adawata man adaka alhasadi kowace irin adawa da mutum ke yi da kai wata na ana saran wannan adawan da ta iya kawuwa saboda yanzu interest ɗinku ya zama iri ɗaya dama an samu clash of interest ne ya zama adawa ta shiga to da ya zama kuma an zo interest ɗin yayi ɗaya kaga kenan za a tafi daidai ya ce adawan da ba a samu a warware ta ya zama kullum tana nan tana ci gaba da kasancewa wutanta yana ƙara balbali shine adawa ta hasada duk wanda ya adawa da kai saboda hasada ta wannan babu ranar karewa matukar yana ganin abun da yake jawo ya maka hasada da inda yana ganin ci gaban ka to hasada zai ci gaba da faruwa idan kaga baya hasada to shikenan abun da yake na ci gaban ka ya daina faruwa ne don haka zai ajiye maganar hasada ya ubangiji ka karo mana abu da za a yi mana hasada a kansa ka tsare mu daga sharrin masu hasadan kuma ka shirye su in masu shiryewa ne alayi halin shi wannan kalma na al'adlu shine hanawa kada mata a hana su game da auren waɗanda suke so su aura a nan wurin da Allah ya ce fa balagna ajalahunna mata idan suka kai ƙarshen abin da ya shafi iddan su ya kasance kenan har bayan gama idda din wadda daman shi namiji na da daman ya dawo da matarsa ne bayan sakanta in har bata kammala idda ba in dai ta gama idda to ta zama ta yi nesa da shi ba a ce wai ya aure ta haramun bane a lokacin amma dai kalman baki ba zai dawo da ita ba sai dai ya shiga cikin sahun manema ya ba da sabon sadaki a sake sabon sai ya daura musu aure in har yayi sake ta gama idda to shi ne ma'anar fabalagna ajalahun da suka kai zuwa ajalin da Allah ya ɗiba musu adadin kwanaki na idda ya ƙare to a lokacin kan maza ba su da ikon dawo da sosai dai sabon aure in dai ya zama saki ɗaya ne ko saki biyu nan ma ban da saki uku to saboda haka kenan sadda mutum ya saki matarsa ya kasance har ta kammala idda bai dawo da ita ba ya nuna cewa kenan bai da buƙatar ci gaba da zama da ita to da haka a lokacin in kasance bayan ta gama idda ta zama furi mana ta zama a kasuwa take kowa ma zai iya tayawa to a lokacin sai dai shi ma mutum ya shiga cikin masu tayawa din in Allah ya bai sa sai ya sake aura to kada kuma ya kasance a lokacin da mutum ya samu kansa a cikin manema ya bar dama ta kubce masa bai dawo da ita har al'adar ta ya kare ta gama idda to a lokacin idan ya zama ba shi ta zaba ba ta zabi wani mijin daban to kada mutum ya yadda yayi wani kutun guila ko wani kutun kutun na hana wannan auren da wani mijin daban wadda ba shi ba wannan shine fadan da Allah yake fala ta'dhuluhunna an yanki ina azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf kada ai hana su auren mazajen da za su aura matukan dai an yi abun bisa tsari an yi samu yarjejeniya tsakanin su ta yadda da shi wanda zai aure ta kuma shi ma ya yadda da ita malamai suka ce waɗanda ake kitabi da su ma'ana wadda ake zance da su a wannan aya da Allah ce kada ku hana su su matan auren mazajen da suka samu da su aura wasu suka ce ana yi ne da su mazajen kada ka hana matarka auren wadda da ta aura domin yanzu ba ƙarƙashin ka take ba tun da har ka bari shiga ma idda ta fita daga control ɗinka kenan da yawa akan iya samu daga cikin mazaje wasu idan ya saki mata saboda yadda abin yake da nauyi a ce ka saki mata wani ya aura to su wannan kishin yakan sa ya kasance su yi duk abu da su yi na shiga da fita wajen ganin bata sake aure a nan gaba ba ko don su mata mugunta ko don nuna cewa su ba su isa su saka wani ma ya aura ba ko dai ta hanyar ya yi mata sharri ya nuna cewa tana da wani cuta ta tare da ita wanda zai hana duk wanda ya zo auren ta ya ji cewa ba zai iya auren ta ba yanzu aka ce matan da kake nema tana da HIV zaka fara ai dole dai ka ja da baya ko kuma a ce mai farar kafa ce duk wanda ya aure ta arzikinsa karyewa yake ko kuma ya koma ba ya lalace kaga duk wannan abubuwa ne wanda su ita kama wanda yake so zai auren burki sai ya je ya fasa auren kai kuma burinka ya cika bata auru ba ko kuma da ya kasance ta hanyar barazana watakila shi wanda ya sake matar wani mai mulki ne ko wani basarake ne ko wani mai kudi a hannu ne ta yadda idan ya ji wani na neman ta za a je a masa barazana kul ko da wasa aka sake ganinsa da ita kaza da kaza zai faru da shi kiyayi kansa kaga wannan kenan an hana ta ta yi aurenta kuma bayan kai baka so har kamar ta gama idda kuma yanzu ka hana ta ta yi aure ko kuma dai ya kasance ta hanyar tsafi mafi muni kenan ya ce to tun da har ta yadda ba za ta zauna da shi ba to ya sha alwashi in dai yana raye babu ita babu aure za ka zai je mata abubuwa na tsafi ta yadda duk wanda ya zo za ka kamar da gaske an fara nema din tiryan tiryan da an ce fito sai ya fice mana ya kasance kenan ya ƙi auren wannan ya zo haka ya faru ya tafi wannan ya zo gadangadan kamar gashi gashi aure zai yi ya zama duk abun ya gagara saboda me mijinta dai sake ta mijin farko ya mata mugunta ya yi mata wani abu na siddabaru da tsafi ta yadda yana ganin ba za ta auru ba to shine Allah ce kada ku yadda ku yi waɗannan abubuwa ko da ta wani irin hanya ne ko ta hanyar a yi mata sharri ko ta hanyar wato a yi barazana ma wanda ya zo auren nata ko ta hanyar a yi mata tsafi don kanta auro ya ce in kuka yi haka lallai kun saba wa Allah kun yi abin da ba shi Allah yake so ba wannan idan muka ɗauka cewa Allah na magana da su mazajen da suka yi sakin kenan za mu yi ɗaukarsa a kan cewa Allah na magana da su waliyan ne ma'ana iyayen ita macen ko waliyan da wanda suke da haƙƙin aurar da ita cewa kada su yadda 'yarsu wani ya sake ta kuma bayan ta gama idda ta samu wanda suke neman ta kuma su hana ta ta aure shi ko kuma bayan ta gama idda din shi mijinta da ta yi masa idda ya dawo yana so zai aure ta da sabon sadaki da sabon siga kuma a ce ai ba za a aura masa ba idan da yana so don me ya sake ta kuma har ya bari ta gama idda bai dawo da ita ba kila wani matsala ne kila a lokacin tsawon wannan zango din tunaninsa bai bashi har a lokacin ya dawo da ita ba amma yanzu hankalinsa ya dawo gare shi kuma yana so zai ci gaba da zama da matansa da haka kowaliyan mata kada ku hana waɗannan 'ya'ya naku ko ababen walittakanku su auri wadda suke so su aura sawa'un tsohon mijin yake so ya sake ɗaurin aure da ita ta koma gunsa sawa'un wani sabon miji za ta aura kada ku hana ta kuma wannan fassara ɗin yana da goyon baya na wani asari wadda ya inganta a cikin bukhari da muslim wadda maƙil ibnu yasarin shine abun ya faru gare shi yace wata rana ya aurar da wata daga cikin yan uwansa wadda take kanuwa a wajensa zuwa ga wani mutum daga cikin sahabbai da zama yi muni ya kasance zama bai daɗi ba suka rabu ya sake ta bayan sakinta ta zo ta zo na har ta kammala idda bai ce ya dawo da ita ba sai bayan da ta kammala idda ɗin kuma daga baya sai ya biyo yana so zai aure ta sai shi maƙil ibnu yasar yake ce masa akramtuka wa zawwajtuka iyyaha wani ka tuna fa irin girmama ka da nayi yariyar tana da manema da yawa amma kai muka yadda da kai muka kafi dacewa da ita saboda ta ce tana son ka kuma muka ga dacewanka wazawwatuka iyaha muka aura maka wannan yarinya din saboda yadda da kai fa tallaqtaha thumma ji'ta takhtubuha gashi kuma ka sake ta har ka bari iddanta ya kare kuma sai yanzu daga baya ka zo ka ce kana sake shiga cikin sahun manemanta yace wallahi la tarji'u ilayka abadan na rantse maka da Allah baraka saki komawa gidanka ba tunda walakanci zaka yi mana mu girma ka ba ka yariyan kuma ka sake ta har iddanta ya kare ka ki dawo da ita sai daga baya kuma ka dawo mana yace ba zai yi ba to shikenan dalilin wannan sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza tallaqtumun nisaa فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكهن أزواجهن idza taradaw bainahum bil ma'ruf to da aka karanta mashi maqil ibnu yasar wannan aya ga fa abin da Allah yake faɗa idan fa mata idan fa ƴaƴanku ko ababen walittakan ku suka samu mazajen aure karfa ku hana su aure mazajen da suka yadda da su sai yake cewa a sam'an li rabbi wa ta'atan naji nayi biyayya ubangiji tun da gashi Allah yana hana mu kada mu yi yace to ni ma na janye na fasa cewa wallahi bazan aura masa ba har abada ya dawo ya nemi ta in sun dai da dan aura masa ita rantsuwa da kuma zan yi kafara shikenan magana ya kare to abin da ya kasance kenan maqil ibn yasar yace a kaina wannan ayan ta sauka game da lamari na da shi wannan mutum da ƴar uwata da na aura masa to kun ga kenan idan muka kalli wannan asarin zai kasance wato Allah na zance ne da su waliyan mata waɗanda suke da walittakan mataye a hannunsu cewa kada su hana matan nan su aure ko dai tsofaffin mazajen su da yanzu suka dawo suke so su sake aure da su ko dai wasu mazajen sababbi da suka samu kada a hana su su auri wannan mazajen nasu domin auren shi yafi alheri sama da ta yi ta zama a gidanka a matsayin bazaura babu wani mutunci a ciki kuma kai kanka ma wani ɗawainiya ne da rashin kwanciyar hankali tattare da kai aurar da ita ɗin ka samu sauƙi ita ma ta samu sauƙi to a nan wajen Allah ta'ala ya gindaya wani sharaɗi ya ce idza taradau bainahum bil ma'ruf idan suka daidaita shi da wanda yake nema da wanda ita ake nemanta ana bukatan kenan kafin ayi aure a samu daidaito kada ya kasance an yi auren na dole ko na tilas ba ta so ko shi bayi so idan aka samu haka zaman ba zai taɓa yin daɗi ba da wannan wasu malamai suke cewa a musulunci tunda Allah ce fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf cewa laifi ne uba ko wani wanda yake da haƙƙin aurar da mace ya aura mata wanda ba shine zabin ta ba shi take so ba haka nan kuma wato ita ma mace din laifi ne kasance a aura ta wato shi namijin laifi ne kasance a kakaba masa wata wadda ba ita yake so ba domin komai zai iya faruwa saboda wannan kiyayya din ba kauna ne aka yi ba aure ne aka yi shi na kauna ba sai dai suna cewa wannan hukuncin ba yana shafan cewa duk abin da ita yarinya ko mace ta kawo kawai dole kuma aura mata ba a akwai ma'auni akwai skelin da ake dora shi wadda aka kawo don ya aura din a kansa idan nauyinsa ya kai ma'aunin ya kai a aura masa sai a aura masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan ku samu wanda ku yarda da addinin sa da halayen sa yazo neman auren ɗiyanku to ku aura masa illa taf'aluhu in har ba ku yaka ba ba ku aura ma wadda take so ba kuma kun yarda da ɗabi'un sa da addinin sa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid zai kasance an samu mummunan fitina a ban kasa kuma da a samu fasadin da ba a zato ba domin kun hana su aure zamantakewa halattacciyar zamantakewa to fa da su zaga su rika mu'amala da juna a yayin da baku sani ba domin kauna da soyayya ya shiga tsakanin su ta yadda ba za ku iya sanin ma me zai faru ba gwanda kawai ku aura musu din su je su yi zama wanda yake na sunna zama na samun lada na ibada to saboda haka wannan laifi ne kasance wato an aura mace wadda ba ta so musamman irin zamanin da muke cikinsa zamanin da abubuwa na kallace-kallacen drama ya yi yawa wayewa ko in ce fitsara da sunan wayewa ya yawaita yara suka zama wato sun yi cuɗanya da mu'amala ta je har jami'a haka kawai ka zo ka haɗa ta da wani ba tare da tana son sa ba to da a sha mamaki a irin wannan ne ake samun mace ta kashe mijinta saboda daman ba son sa take ba tolas a tilis aka mata dolanta mata aka yi don haka wannan ba daidai bane kuskure ne amma wannan kuma baya bada damar kuma kowa ta kawo a ce eh an yadda da shi a shi din ma ta kawo sai an tantance in aka yadda shikenan kuma ga bai cika ma'auni ba a ce to wannan ba mu yadda da shi ba ki canza wani a cikin maneman naki ko kuma a jira Allah ya kawo mafi alheri saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan wa'azi ne da Allah yake yi ga duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe don haka kenan duk wanda ya kasance a ransa akwai imani da Allah da kuma ranar lahira to kaga dole zai miƙa wuya zuwa ga waɗannan hukunci da dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala ba zai musu tawaye ko girman kai ko ɗagawa ba in har ya kasance imaninsa da Allah na gaskiya ne imaninsa da cewa akwai ranar lahira da gaske ne saboda haka wannan ayoyin take nuna mana cewa wato babu wanda yake karban wa'azi yayi amfani da shi irin wanda yake mumini kamar yadda Allah ya ce fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ku yi tunatarwa ku yi wa'azi shi tunatarwa da wa'azi yana amfanan mu'minai ne saboda haka duk wanda kaga wa'azi na tasiri a kansa zai ji Allah ya ce annabi ya ce yayi biyayya to lalle wannan akwai alamar imani a ransa kangarewa tsarin Allah subhanahu wataala a ce ma Allah ya ce annabi ya ce kai buris to wannan kuma alama ce ta tabewan bawa da cewa babu wani abu na hasken imani a tattare da shi Allah ta'ala ya tsare mu zalikum azka lakum wannan al'amura da Allah ya jero na hukunce-hukunce su ne suka fi tsarkaka gare ku in har kuka bi su wa atuhar kuma zai kasance shi ne mafi alkhairi mafi albarka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne wanda ya san abin da zai faru na alheri ko na sharri ko ba ku sani ba wannan yayi daidai da faɗin Allah da muka wuce a baya asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون baku sani ba ta iya yiwa waɗannan mazajen nasu tsofaffin mazajen da suke dawo suna so da su aure su kila yanzu zaman zai daɗi yayi kyau saɓanin yadda ya faru a baya baku san haka ba za ku iya yaƙan wannan al'amarin kuma ya zo ya zama alheri alhali baku sani ba Allah ne masani ko kuma da ya kasance su sababbin mazajen da waɗannan matan suka samu za su aura ya zama shi ne sanadiyyan kwanci hankalinsu da zaman lafiyansu sama da gidan da suka baro ko ba ku sani ba ku yi ta yakan abin kuna kiyayya da shi saboda haka duk wani al'amarin da ya taso irin wannan sai ya kasance an mai da abin zuwa ga Allah a nemi alherinsa kada a yi a dogara da wayo ko dabara a mai da al'amari wajen Allah subhanahu wataala a nemi zaɓi na alheri a wajensa madaukakin sarki Allah ta'ala ya kora ilimi ga barin kowa in ba shi ba saboda haka kowa wato bayi da sani bayi da ilimi game da abin da zai faru an jima ko gobe ko wata shekara in banda Allah din subhanahu wataala hatta fiye yin halitta tsira da amincin su tabbata gare shi Allah ya kore masa ilimin sanin abin da zai faru a gaba yace قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء da dai na san gaibu abinda zai faru nan gaba an jima ko gobe ko wani lokaci na gaba da na yawaita maka na wasu abubuwa na alheri duk inda na san zan je in samu alheri zan kai kai na gurin duk inda na san cewa matsala zai zama min ba ma za a ganna a wajen ballantana matsalan ta faru amma babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala saboda haka duk wani abu mu auna shi da shari'a kuma mu ba Allah zabi sai zama mun samu kyakkyawan fita a kayansa ya al'umma da wannan ne muka zo ƙarshen tafsirinmu na bana ta shekara 1447 wadda ya dace da shekaran 2026 miladiyya mun kwana kenan aya ta 232 cikin suratul baqara wadda idan za a tuna a farkon ranar da muka fara ɗaya ga watan ramadana mun fara ne da aya ta 183 kun ga mun tsaya aya ta 232 idan ka hada lissafi dai zama a tsawon waɗannan kwanaki 26 na Ramadan mun yi tafsirin ayoyi guda 50 daidai fatan mu da roƙon mu wajen Allah tabaraka wata'ala waɗannan abubuwa da muka yi su na karatu na ayoyi guda 50 tsakanin abin da alarma ya karanta na karatu da kuma fassarar da muka yi da bayanai muna roƙon Allah yadda muka yi daidai Allah ta'ala ya tabbatar da ladan a cikin mizanin mu ya ba mu ikon aiki da shi da mu da wanda suka saurare mu abin da ya faru na gazawa sakamakon rashin fahimta ko karancin ilimi muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana kau da kai kada ya kawo mu da wannan laifin kuma ya ba mu ikon ganewa domin mu gyara gabanin mutuwanmu wannan kenan abu na biyu a ina tunatar da mu cewa kasancewar yau shine ranar 26 ga wata wannan yake nuna mana wata fabawa ya zo ƙarshe ba kenan domin a jerin watanni babu wani mai kwana 26 ta tara ne zuwa talatin. to abinda wannan yake nuna mana akwai sauran ragowar kwana hudu ko biyar a gabanmu gabanin karewar watan ramadana hikiman wannan zancen shi ne ta iya yiwa da wasu abubuwa da ka aikata na ibada a waɗannan tsawon kwanaki 26 da suka shuɗe daga farkon watan zuwa yanzu ya kasance allah ta'ala bai ma kalla ba bai karɓa ba wannan yake nuna cewa akwai bukatan kenan abin da ya rabu din nan na waɗannan kwanaki hudu zuwa biyar mu ƙara dagewa kada mu sakankance tunda abu ya zo ƙarshe kun san wasu suna cewa wai idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi musamman kuma mu abana abinda muka fuskanta kenan a farkon azumin an samu yanayi da dada na rashin zafin rana da yanayi daidaitacce dai wadda an samu an yi azumin cikin kwanciyar hankali babu damuwa da yawa to amma la da ikonsu kuma dan waɗannan kwanakin daga sati da ya wuce zuwa yanzu zafi ya tsananta zafin rana da kuma zafin yanayi kansa saboda haka kun ga kenan in ba mutum ya dage ya kula ba sai ya kasance kokarin da ya a farko farkon watan na dagewa da ibada da abubuwa na neman lada sai ga zai iya watsarwa ko ya dan samu tasgaro da gazawa gwiwarsa ta yi sanyi don haka kada mu samu wannan sayin gwiwa wala tahinu wala tahzanu kada a ji kada a ji mutuwan gwiwa a dage a karasa wannan kokarin da aka dauko Allah ta'ala ya karba mana musamman kasancewan yau idan muka kai azumi shine nawa 26 kenan daren da za mu shiga a yanzu zuwa an jima zai zama shi ne daren 27 wadda magabata da yawa tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'ai da kuma tabi'u tabi'in sun yi rantsuwa da cewa su a fahimtansu wannan daren na 27 shi ne daren lailatul qadr din duk da kasance wanda shi annabi bai faɗa haka ba kyakkyawan tsammanin su ne da kuma kan hada kan wasu hadisai da suke fahimtar cewa lallai a iya fahimtar su daren ya takaita a wannan ranan ne kun ga kenan muna fuskantar dare mai matukar daraja mai kima ta yadda yana da kyau mu zage dantse a wannan daren mu yi himma mu ƙara kokari kwarai da gaske ta yi wa duk abin da kai a bayan nan kamar na faɗa Allah bai karɓa ba sauran abin da zaka yi ne Allah zai kalla ya maka rahama ya yantar da kai daga wata din zuwa aljanna wanda duk wannan shine duka fatan mu baki ɗayan mu to Allah ya yi mana haka abu na biyu wato mu ɗauki ramadana da muka yi shi daga farko zuwa yanzu har zuwa ƙarewansa a matsayin makaranta gare mu kuma daman an sani wani abin da ya yi farko zai yi ƙarshe laifin daɗi ƙarewa idan ka shiga makaranta a matsayinka na ɗan aji ɗaya sabon shiga to dole wata na akwai ranar za ka yi graduation a ce ka kammala game da kuma gashi mun fara ana ɗaya ana biyu abin kamar ba zai tafi ba gashi har mun yi ashirin da shida saura kiris a gama kun ga mun kusa graduating kenan to Allah sa mu fita da kafan dama mu karbi kyakkyawan sakamako da shaida mai kyau na aljanna abin da zai taimaka mana wajen wannan kuwa shine mu dada kula da abin da ya shafi takawa domin dama mafi muhimmancin hikima da Allah ta'ala ya kaddara mu yi azumi musamman a shi wannan wata mai albarka kamar da ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun dan ku samu takawa ku samu jin tsoron Allah to wannan tsoron Allah da muka samu a cikin watan Ramadana ta fuskan yawaita ayyukan da'a da ibada da rage abubuwa na sako da wato abubuwan haramu ya kasance mun cigaba da tabbaka su a cikin tsawon shekara wannan abin da muka samu ya cigaba da tasiri a kanmu har zuwa zagowar wata ramadana idan Allah ya kaddara muna cikin wanda za mu kai Allah ya kaddara mana haka cikin imani da lafiya da karuwan arziki sannan mu yi kokari wajen abin da ya shafi biyan ta kyakkyawa akan kyakkyawa yanzu mun yi wa azumin wata ramadana Allah ya huwace mana rai da lafiyan da muka samu muka yi in ma dai ba a yi duka ba an yi wasu adadi da yawa to sai ya zama kenan bayan wucewar ramadanan mun dora akan yadda muka yi din nan kada mu lalace kuma daga baya kamar yadda Allah ya ce wala takunu kallace na qad ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa kada mu kasance kamar wadda take dinki da saka bayan ta gama shirya zaranta da komai ta saka dinki yayi kyau kuma daga baya da kanta ta zo ta duka warwarewa sanka sanka sala sala to duk wanda ya haka ya cuci kansa abinda kuma mutum zai ya kauce wa faruwa haka shine yadda aka yi ta kokari da jajircewa a wannan wata din ya zama a dora a ƙara ko da dai ba a yi kamansa ba a kwatanta irin yadda aka ta kokari wajen fitowa sallolin tarawih da tahajjudi to ya kasance bayan wucewar ramadanan ma ka rika samu kana yi a gida ko da raka'a biyu ne khairul a'mali adwamuha wa in qalla mafi alkhairin ayyuka wanda aka dawwama ana yi koda kadan ne a dai dage wannan dagewa ana yi din yafi komai a gun Allah sama da kadi ba wu hakan nan daga baya kuma ka je ka tsaya a hanya abu na biyu lalle jama'a sun yi kokari matuka wajen ganin sun ilmantu da irin darussa da ake gabatarwa a wannan wata a wurare daban-daban a lokuta mabambanta wasu tafsiran ayi su da asuba wasu a yi su da yamma irin yadda muke yi wasu kuma a yi su da daddare to da ka samu cikin bayan Allah akwai masu hazaka da kokari ta yadda za ga mutum yana halattar tafsirai sun kai guda ko hudu ko biyar ma wannan kuma guda ɗaya ne Allah ya kaddara da yake zuwa ya halatta shi ma alheri ne yafi da a ce mutum ko ɗaya baya zuwa to saboda haka yadda muka yi kokari wajen jajircewa da tsayuwa da zuwa wajen neman ilimi da jin Allah ya ce annabi ya ce tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata to kada ya zama mun yi ban kwana da wannan kyakkyawan halin bayan wucewar ramadana kuma ya zama ba ruwanmu da majalisan da ake ilmantarwa ba ruwanmu da wuraren wa'azi to wannan sai ya zama an samu mummunan cikas da koma baya sai ya zama wannan alama ce na cewa abinda ma muka yi a ramadanan ba lallai Allah ya karba ba alaman Allah ya karbi aikin bawa shine a ga cewa ya dora a kai ba wai kuma ya wargaza abin da ya a baya ba ƙari akan wannan za mu ga cewa shi kansa azumi ɗin Allah ta'ala ya ba mu iko mun yi shi a jere tun daga ɗaya har zuwa biyu uku hudu har aka tafi dai aka zo wannan mataki ɗin so ina ma a ce za mu ci gaba da dagewa da ƙoƙari ya kasance in mutum bai samu daman ya yi azumi yau ya sha ruwa gobe irin azumin annabi dawud a ce za ka rika samu kana yin koda nan litinin da alhamis ɗin nan a sati sau biyu in wannan ya fi ƙarfinka ko don saboda olsa misali tun da shine ciwon mafi yawan jama'a a yanzu to a ce mana alalakalli a wata ɗin na karika yi sau uku ko dai ɗaya a goman farko ɗaya a goman tsakiya ɗaya a goman ƙarshe ko kuma ka zaɓi waɗannan ayyamul bid ɗin sha uku sha hudu sha biyar ga kowace wata ka riƙa yi alalakalli ya kasance a watan nan ko ya kasance a tsawon shekaran gabanin azumin ya zago ka yi wasu azummuka wadda suke faɗowa a shekara irin su su ta shawal da ake yinsa immediately bayan gama ramadan irin su azumin ranar arfa wadda ake yinsa tara ga wata ana gobe sallah ranar jajiberin babban sallah irin su azumukan da ake yi na tasu'a da ashura da makamanta waɗannan to duka wannan bai kamata a ce an sha da mu daidai mu ga ana yi ba mu azumi a ce daga tsakaninmu da shi daga wata shekara sai shekara idan mutum ya haka ya yi babban kuskure da haka mu dage domin akwai alkhairi sosai a cikinsa duk wanda ya azumi ya dage da shi akwai wato kofa da ake kiranta arrayyan wadda Allah ta'ala zai bude masa ya shiga ta cikin ranar alkiyama Allah ka samu na cikin ma'abotanta jama'a da yawa sun yi kokari wajen abin da ya shafi sadaka da taimako ko dai ta kai tsaye zuwa ga miskinai da mabukata da marayu ko dai taimako na abin da ya shafi masallaci da za a inganta tsarin ibada ya kasance ana yin abin cikin walwala ta hanyar wato taimakawa masallacin da abubuwa na ko mai ko janareto ko dai wani abu kamancin wannan to lalle wannan kokon yana da kyau a cigaba da yin sa kare takaita iya ramadana musamman abin da ya shafi marayu din nan kare zama tunawan mu gare su kawai iya in ramadana ya zo ya zama tsakaninmu da su iya wannan yadin ko dinkin sallan shikenan an sallame su ya suke rayuwa ya suke gudanar da ita ba mu sani ba tsawon shekara sai ramadana ya zo mu tuna akwai marayu idan muka yi haka zai kasance kamar mun yi wa kanmu ne mugunta Allah ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim lalle duk wanda suke jin tsoron su bar bayan su ya kasance ya tozarta to su ma fa su kula da bayan wasu irin yadda aka mutu aka bar waɗannan yara marayu waɗanda suka mutu ɗin iyayen nasu ba wai sun gaji da rayuwa bane ko sun gama duk wata bukatarsu da wannan duniyar a ajali ne babu wayo babu dabara dole an tafi to kai ma fa baka sani ba yanzu ko an jima bana ko baɗi baka san yaushe ne tafiyan ba kuma zaka iya barin waɗannan marayu wanda suke su ne na bayanka irin mu'amalar da kai da marayu wasu irin mu'amalar da Allah sai kaddara a yi maka in ka tausaya ka ji kansu kai ma sai Allah ya kawo da dai tausaya wa naka ji kansu a tallafi rayuwarsu saboda haka yi yi ma wani dinnan yi wa kai ne mu yi kokarin abun da zamu iya gwargwadon iko Allah ya ba mu iko a abu na gaba shine ina son tuna mana irin yadda lokaci yake saurin tafiya kamar da na faɗa kamar jeje ne muka ɗauki ramadanan nan ana ce za a ga wata za a ga wata har Allah ya sa aka ga wata ɗin har muka fara ɗaya biyu har aka wuce goman farko aka shigo goman tsakiya gashi yanzu muna goman ƙarshe shi ma ya kusa juya baya wannan me yake nuna mana shine yadda rayuwarmu kullum yake tafiya da gudu wadda ma'anan wannan tafiyan shine kullum muna da kusantan kabarinmu ne da kuma ajalinmu saboda haka ko mun sani ko mu sani ba cewa ajalinmu yana dab da mu a kusa ko a nesa kullum ɗiba ake daga account ɗin numfashinmu da kuma kwanakin da Allah ya kaddara zamu a wannan rayuwa me za mu yi don mu ci ribar rayuwan shi ne mu yi abubuwan da za su gina mana lahira mu yi guziri wata zawadu fa inna khairar zadi taqwa a yi guziri ya zama duk wata rana ba za ta wuce ba sai ka kunsa wani aikin alkhairi kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam kowace rana idan ta zo a matsayin sabuwar rana Allah yana ba ta harshen magana amma sai mai wayo ne sai mai hankali ne yake iya gane magana tunda ba wai da sauti take maganan ba duk wata rana tana bukata tana cewa wato ni dinnan sabuwar halitta ce ta Allah yadda nazo dinnan a yau idan na juya baya ba dan sake dawa ba har duniya ta nade saboda haka kai abun da zaka yi a cikin na alheri dan na zama shaidan ka ranar alkiyama haka kada ka yadda ya kasance abun da zaka yi a wata rana daga cikin ranar ko ya zama sabon Allah ne ta yi mummunan shaida akan ka ranar alkiyama ta kunsa abubuwa na alheri ta da idan ta tafi ta wuce dinnan ta tafi da wani rekod na alherin da ka aikata saboda haka mu dage wajen abun da ya shafi ayyukan alkhairi musamman yadda kwanakin mu suke masu karanci masu saurin gudu da saurin tafiya Allah ya ba mu ikon yin guzuri na alheri a kusa da ƙarshe ina ba da uzuri da kuma neman yafiya ga dukkan yan uwa da muke ta wannan gwagwarmaya da su tun daga kan alaran ma har zuwa kan masu sauraro ko dai wanda za su saurara kai tsaye a gabana ko wanda suke saurara ta kafan wato yada labarai wannan bidiya da ake live screening da kuma yadda ake turawa ta audio da makamantansu kila ka ji wani abu da zaka kaman da kai ake sunanka ne kawai ba kira ba sai ka zaton cewa kawai laifinka aka zo ake faɗa akan mumbari ko kuma kai zaton cewa wani ne ya yi gulmanka aka zo ake faɗan laifinka wanda wallahi duka ba haka bane abu ne kawai wanda idan ya zo dole za a faɗa kuma shi Allah tunda shi ne mu ya san halayen ɗan adam ya kunsa abubuwa wanda idan ana faɗa sai ka ji kamar da kai ake yi wanda shi kansa mai wa'azin bai tsira daga irin wannan ba wata ran zaka ji wani abun ya biyo ta kanka kuma dole ka faɗa saboda haka ayi hakuri jin wani lafazin da za ga ko bai dace a yi amfani da shi ba ko yayi kaushi ko kuma a kamar da ni ake yi a yi afuwa babu wani wadda ake yi da shi ana yi da wadda yake son gyara idan haka kawai gyara sai ka huta Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma Allah ya ba mu ikon yafiya wa junanmu a ƙarshe ina fahimta da wannan dama in yi godiya zuwa ga kwamitin wannan masallaci mai albarka wadda da kokarinsu da tsayuwansu ne wannan al'amura na tafsiri ya gudana ba a samu wani tsaiko ba aka samu cin nasara har zuwa yau gashi Allah ya tara mu na rufe wannan karatu na bana lallai sun cancanci yabo da jinjina da kuma fatan alkhairi da addu'a na Allah ya kara wa rayuwarsu albarka idan da inganta rayuwar ya samu da su mai kyakkyawan ƙarshe na biyu muna amfani da wannan damar in yaba mashi alaramma da yake ja mana baki da irin zazzaka muryansa da yake karanta Qur'ani muke jin daɗi yake karkato da tunanin mu zuwa ga abin da ya shafi zancen Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya kara wa rayuwarsa albarka ya raba shi da iyayensa lafiya masu sauraro ba za mu bar ku a baya ba lalle kun yi kokari namijin kokari ta fuskan yadda ku ba da haɗin kai wajen halattar waɗannan karatuttuka wadda watakila da ba don halattar ku ba da karatun bai yi nisa ba ƙila ƙarshe zama tun a goma za mu rufe ko sha biyar ko ashirin saboda akwai zo da tabbas sun taso da sun cancanci a iya rufewan amma idan muka tuna cewa akwai wanda suna nan suna zaman jira ne idan suka zo suka taro baka fito din nan ba sai ya zama kaman ka basar da su ne to wannan yakan sa dole za a daure ake fitowa din koyaye ne dai kuma Allah da taimakonsa abubuwan suka ci gaba da kasancewa ba a samu wani tsaiko ko na tabuwan lafiya a ce wata rana ba lafiya ba da iya zuwa a yi ba ko abun hawa ya ba da cikas ɗin da zai zama ba zai yi a yi karatun a zo a zo a yi karatun ba ko dai wani matsala da zai iya faruwa duka wannan Allah ya kare ya kiyaye a tsawon kwanakin nan 26 babu ran da aka ajiye teburin karatu da kujera ba mu zo mun zauna akan sa aka bada abin da ya sauka aka bayar ba na kun ga wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma abun a gode ma wadanda suka bada haɗin kai ne wajen tabbatuwan wannan nasara din ta yadda da ba dan haɗuwar mutane da suke zuwa dan sauraro din ba kaga ba zai yi ayi karatu mutum da ba za ka zo kai ja aya ka fassara ma waɗannan filas din ko waɗannan haske hasken ba musu za a yi wa jama'a ake yi saboda haka in jama'an nan ba zo babu yadda za a yi karatun yayyu saboda haka jama'a Allah ya saka muku da alkhairi wannan kokari da kuka Allah ya sa a mizanin ku na kyawun ayyuka muna amfani da wannan dama mu jinjina ma duk bayan Allah da suka taimaka wajen gudanar wannan al'amari ko da ta fiskan shawari ko da ta fiskan motsin aljihunsu wadda bil bi sifatil akhas muna amfani da wannan dama makwabcin wannan masallaci mai kamfanin shafa energy wajen mu yaba masa mu jinjina masa domin lallai ya isa bawa ni'imal abdu lallai madalla da wannan bawan Allah da Allah ya ajiye shi a matsayin makwabci ga wannan wuri na ibada wannan masallaci domin bai wuce wata biyu ba da suka gabata a baya ya ji irin matsala da muka shiga na abin da ya shafi na'ura na haske wadda ake ta samun matsala na lantarki kamar da kasan kasan Najeriya daman kullum a cikin wannan rigiman ake kuma ga yadda mai suka yi tsada shi kansa sarrafa injin duk da akwai shi amma kuma yana ba da wahala to wannan yasa ya bugi kirji shi kadansa ya sa mana da sola wanda yake mai karfi matuƙa kwaye da gaske wanda duk wani lodin da muke da shi zai iya hawa kai na tsawon lokaci kai zai iya kwana biyu ba tare da ya sake wani caji ba sabo kakar kaga wannan kokari ce wadda ba kowa zai iya ba sai wanda Allah ya haska masa wato hidima wa addini da kuma san abin da ya shafi gina lahiransa wadda da a masu masana sun sanar da mu cewa a na'ura ne wadda idan da a kiyasa kudinsa sama da naira miliyan uku ne shi kaɗan sai wannan aiki ɗin babban al'amari ne allah ya saka masa da alkhairi muna yaba masa allah ya kuma yabawa bayan kuma irin taimako na jifa-jifa daga lokaci zuwa lokaci idan ya ji ana tallata ko na makamancin wannan ko ma kawai da raɗin kansa da ya turo sako na cewa wannan a yi aikin addini da shi a yi gyaran masallaci da makamantansu Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yawaita mana irin su kuma ya ƙara wa dukiyansa albarka ya tsare masa dukiyan ya samu da shi mu samu arzikin gamawa da duniya lafiya to ya jama'a ba zan tsawaita ba ina ga takaitattun bayanan da zan yi sun zo ƙarshe daga nan don haka zan ba da abin magana zuwa ga wato ina malam mika'il don ya gabatar da sauran bayan alan da su tofa albarkacin bakinsu da kuma sanya mana albarka a wannan majalisi mai tarin alkhairi na yashi ya kamata ya zama a ƙarshe akwai
Bismillah, Bismillah, muna haɗu da kwaro wa ƙara da ya da mana a wasu abubuwa a yi wani lokaci muna ba da wani ke da duk abubuwa da